الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kamu wannan rana mai albarka ranar juma'a uku ga watan safar shekara ta uku ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina kuma wannan shine wata na biyu daga cikin watannin musulunci guda goma sha biyu Uh, wanda ya daidai da sha bakwai ga watan bakwai shekara ta shida miladiya ba don komai ba sai don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na cikin kan na jandarmeri a uh, babban birnin yamai unguwar yantala jamhuriyar nijar idan ba a manta ba wannan shine darasinmu na 68 ko? cikin suratul baqara kuma wannan shine darasinmu na wato 66 idan ba a manta ba a wancan sati mun tsaya a ƙarshen aya ta 233 yau insha Allah za mu tashi farkon aya ta 234 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci cikin abin da za mu karanta ya ba mu ikon karantawa daidai tare da aiki da shi Allah ramma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina yutawaffauna
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير الله سبحانه وتعالى يتشي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة Allah ce wallazina yutawaffawna minkum wa'anda suka mutu daga cikinku ku ma'aurata ko ku mazaje wato waɗanda suka mutu daga cikinku suka cika suka koma zuwa ga Allah wa ya na azuwajan suka bar mataye na aure na aure a gidan miji ya tarabbasna to su matayen za su yi zaman jira wato zaman idda da takaba bi an fusihinna a karan kawunansu tsawon arba'ata ashhurin wa ashara wato tsawon wata hudu da kwana goma Allah ya ce fa'iza balagna ajalahunna idan waɗannan kwanaki suka shuɗe na wata goma wato na wata hudu da kwana goma fala junaha alaikum babu laifi a gare ku ya ku waliyan waɗannan mata wato waliyan mata waɗanda suke aurar da su iyayensu ko kuma waɗanda dai su ne waliyansu wanda za su bada su aure babu laifi a gare ku fi ma fa'anna cikin abin da waɗannan mata za su aikata fi an hinna bil ma'ruf a karan kawunan su ta hanyar kyautatawa wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani ne dangane da abin da kuke aikatawa kuma mai ba da labari shine Allah ya ce wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai ba da labari ne dangane da abin da kuke aikatawa saboda ya san abin da kuke aikata shi yasa zai ba zai ba da labari dangane da shi abin da kuke aikatawa wannan aya ita ce aya wacce ta zo don bayanin wato iddar matar da mijinta ya mutu da kuma zaman takaba gane ko zaman takaba a musulunci wannan aya ita ce ta zo ta yi bayanin ya za a wato a yi zaman takaba a ƙarƙashinta malamai suka fitar da hukunce-hukuncen matar da take wato takaba za mu zo mu yi bayanin me ake nufi da takaba wato me bambancinsa da idda kun gane ko yanzu za mu ƙara maimaito ayar gaba-gaba sannan mu zo kuma ƙarƙashinta mu faɗi bayanin da malamai suka yi a kanta Allah subhanahu wata'ala ya ce wallazina yutawaffauna minkum wato waɗanda suka cika daga cikinku wato suka mutu suka koma zuwa ga Allah daga cikinku ku maza wa yadharuna azwajan ay yadharuna yatrukuna kun gane ko suka bar mata kun gane ko suka bar matan aure to su waɗannan matan auren ga hukuncin wato da Allah ya ɗora a kansu ya tarabbasna bi anfusihinna za su zauna zaman jira a karan kawunan su arba'ata ashhurin wa ashara tsawon kwanaki wato tsawon wata hudu da kwana goma to a nan malamai suka ce kowace mace ita wato da aka mutu aka bari ne za ta yi wata hudu da kwana goma ko ko akwai matan da ba wata hudu da kwana goma za su suna idda da ta ba malamai suka ce e dole a cire wato mace wacce take mai ciki matar da aka mutu aka batta tana da ciki ita iddata wato haihuwata Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul talaq yace wa ulatul ahmali ajaluhum ajaluhunna an yad'ana hamlahun inan mata waɗanda suke da ciki wato adadin kwanakinsu na ƙare idda shine su sauke abin da yake cikinsu su wato su haife abin da yake cikinsu zai shiga ƙarƙashin haife abin da ke cikinsu ko da sun yi ɓari malamai suka ce ko da ɓari ne suka yi to wannan idda ta ya ƙare amma a ƙarƙashin wannan akwai wato fatawa daga cikin wasu daga cikin sahabbai wanda suke ba su wuce 'yan yatsun hannu ba biyu zuwa uku ko duk yawansu dai ba za su kai biyar ba suka saba jumhurin sahaba da kuma jumhurin malamai amma su ma daga baya ɗaya daga cikinsu ya dawo ya bi cewa mace mai ciki tana wato yin wato iddata ne da haihuwarta gane ko za mu zo mu kawo ƙarƙashin wato wannan maganganun malamai a kai to suka ce aya ta cikin nan ta cikin suratul bakara ta zo da siga ta umuni domin ismul ishara ana allazina yana daga cikin alfaz na umum wato idan aka ce alfazul umum abin da ke ganewa waɗanda suka mutu daga cikinku kaga ba a ware ba an ce banda wane banda wane a'a waɗanda suka mutu daga cikinku sun koma zuwa ga Allah kaga ba a ware kowa ba am ne ko ba haka ba to haka nan kuma aya ta cikin suratu talaq ita ma am ce ngane ko wa ulatil ahmal ajluhunna an yad'an hamlahun ita ma am ce to ga am ga am ya haɗu to daman wani lokaci wani am din yana wato khassase wato wani am din to anan sai mu ce aya ta cikin suratul talaq am ta yi takhsisin aya ta cikin suratul baqara wannan ta yi takhsisin wannan ummi kenan dole ne ka cire mace wacce take mai ciki kamar yadda aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna haka wato mai ciki tana gama wato iddata da wato haihuwarta sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga magana cewa fa'iza balagna ajalahunna idan kwanakin iddarsu ya kai ya ƙare kenan kun gane ko wato suka ƙare iddata su kun gane ko to Allah subhanahu wata'ala ya ce fala junaha alaikum babu laifi a gare ku ku ma wato auliya auliya uhunna kenan ana magana ne da waliyan su matan da aka bari fala junaha alaikum fima fa'alna babu laifi dangane da abin da babu laifi akan ku dangane da abin da su matan nan za su aikata nan an dawo magana kun san in mace tana idda ta wafati wato iddar da mijinta ya mutu ya batta mun gane ko to a ƙarƙashin iddan nan akwai abin da ake ce takaba to takaban nan shine ba za ta yi kwalliya ba ba za ta sa turare mai ƙamshi ba ba za ta yi wanka da sabuli mai ƙamshi ba duk wani abu da zai jawo sanadiyar sai ja hankalin wani namiji ba za ta yi shi ba ba za ta sa tufafi mai kwalliya ba duka wannan ba za ta shafa hoda da jambaki ba da sauransu to shine sai Allah yake cewa idan lokacin idda ya ƙare kun gane ko idan lokacin wannan takabar tasu daman idda tana ƙarƙashin ne a takaba tana ƙarƙashin idda kwanakin iddan ne ake cewa kada a yi kwalliya da ƙawa to idan lokacin ya riga ya ƙare fala junaha alaikum ku waɗanda kuke zama waliyansu wato masu kula da su iyayensu ne ko yayyannansu ne ko kuma waɗanda su ne dai za su jibinci lamarinsu wajen ba da su aure to fala junaha alaikum babu laifi a gare ku Allah ba zai kama ku da laifin abin da fi ma fa'anna fi anfusina abin da suka aikata a karan kawunan su na kwalliya sai ka kaddara na kwalliya da kawa da shigar da aka ce kassi da amfani da turare da kunshi da sauransu in gane ko za mu zo kuma mu bayani menene hakikanin ita abin nan ɗan ya sunanta ta kaba ɗin ba kamar yadda waɗansu suke ɗaukar ta ba su kawo waɗansu abubuwa na al'adu marasa kyau su cakuɗa da shi za mu zo mu yi bayanin abin da malamai suka ce ne ake nufi da wato ta kaba to babu laifi gare ku ku wato waliyansu ku maza ɗin da kuke jibintar lamarinsu wajen ba da su aure to babu laifi cikin abin da suka kasance suka aikata wato na kwalliya a karan kawunansu kun gane ko fi an fi hinna bil ma'ruf amma idan sun aikata haka da kyautatawa wato a shari'a me da kyautatawa ba wai shiga banza ba kun gane damar shiga banza a halin kowane hali an hana mace ta yi shi wato yadda za ta bayyana tsaraicinta a'a abin da dai a shari'a ta yarda da shi na a gane wannan mace wato tana da kyawo ko kuma tana da tsafta za a iya a nemi aurenta wannan shine abin da shari'a ta yadda kamar yadda su a malikiya mace dukkaninta al'aura ne in ba ta bukan hannayenta da fuskarta ba akwai wanda suna ganin ma cikin malaman saudiya hatta fuskan mace al'aura ce to amma dai mu tsaya tsaka-tsakiya mu ce banda fuska da tafukan hannaye sai dai illa in mace tana da mugun wato kyau wannan wanda yake daukan hankali wanda ya wuce gona da iri saboda fitina sai a ce to ta dinga rufe fuskar ta ko da rushe wannan kenan a sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahu bima ta'maluna khabir Allah ne ba da labari ne dangane da abin da kuke aikatawa kenan abin da kuke aikatawa a fili yake ko a ɓoye yake Allah ya san da shi kuma zai ba ku labari kuma zai muku hisabi akan abin da kuka aikata kamar yadda ya faɗa a cikin wata aya Allah ya ce za'ama allazina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa zalika 'ala allahi yasir kaga thumma latunabbi'unna bima amiltum sannan za'a wato ba ku labari dangane da abin da kuka aikata ko ba ka ba idan an je lahira to Allah subhanahu ta'ala mai ba da labari to a ƙarƙashin wannan a ibn kasir ya kama gangunu da yawa sannan shek aliyu sabuni ya ka ahkam da suke tattaru a cikin wannan aya kafin mu je ayoyi na gaba ibn kasir ya ce haza amrun min Allah lin nisa'i lati yatawaffawna ko yatawaffiyanna anhunna azwajuhunna wato wannan umarni ne daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala ga mata, kun gane ko? waɗanda mazajensu suka mutu suka bar su, kun gane ko? To za su yi abin nan, za su yi idda tare da wato takaba zaman takaba kamar yadda hausa suke faɗa za su yi wata hudu da kwana goma ba tare da sun wato sun yi kwalliya ba ko sun sa turare mai kanshi ko sun yi abin da zai ɗau hankalin wani namiji saboda jimami kun gane ko kun san jimami ko jin ba daɗi da baƙin ciki wanda ya sa ta rabu da mijinta wannan kara ne kun gane haƙƙi ne akan miji mace ta yi masa wannan ba za ta yi kwalliya ba ba za ta shafa mai mai kamshi ba ba za ta yi wanka da sabulu mai kamshi ba ba za ta yi kunshi ba ba za ta yi kitso mai ɗaukar hankali ba sai ɗaukar masa wata za a tufke don kan gashin ya wasu wayannan malamai sun yi sauki haka nan ba za ta sa tufafi mai ɗaukar hankali ba kun gane ko saboda wato mazajensu waɗanda suka mutu malam ya ce yashmalu wa hadha hukum yashmalu zawjatu almadukulu bihinna wa ghairu madukulun bihinna bil ijma wannan takaba ko kuma wannan idda tare da takaba ya kunshi matan da suke an aure su an tare da su ko kuma matan da an aure su bai kai a tare da su ba sai mijin ya mutu su ma suna da idda kun gane ko kakka cakuɗa al'amura kakka ji wato a ce macen da wato a gurin su wannan akwai saɓani amma su shi ibn kasir ya tafi akan cewa hatta macen da miji bai tare da ita ba za ta yi ta kaba ga wato wannan mijin nata kun gane ko inda kakkaca kuɗa da gurin saki ne shine ba idda kun gane ko kakkaca kuɗa ba kwanaki mun karanta waɗanda wato aka sake su kafin a tare da su su ne ba su da idda amma wannan ba sakinta aka yi ba an aure ta kafin ta shiga ɗaki kun gane ko sai mijin ya mutu to su ma suna yin idda wato wata hudu da kwana goma ga mazajensu kun gane ko dama ita ba a shiga da ita ballan tana yi magana iddata da ciki za a yi ta a zaman wato jimami da jin ba daɗi da takaici wato da wato yi wa miji kara za mu ce ko ba haka ba ka a ga daga mijin ya mutu kwana biyu kwana uku kin je kin ya aure kenan baki tausaya masa ba baki yi alkawari ba to musulunci ma ya duba wannan sai ya ce bai halatta ba ko neman auren ki ayi kai bai ma halatta ke ki ma wani abu da wani miji zai karkata zuwa gare ki haramun ne ki aikata za mu zo mu karanta kuma haramun ne shi ma namiji ya dinga zuwa yana yi miki magana ta soyayya ta neman aure a kai a abin nan kai tsaye ba tare da wasu dubaru ba in gane ko kai tsaye ya bijira da ce to muna jira dai a kammala idan to wannan shi sai a haramta masa aurenta in gane ko amma za mu zo magana ta'arif dan bijirarwa da dan yin wato kai kalce magana ko jirwaye ne kamar wanka wannan ba a hana ba kun gane ko ba za mu shiga maganganu a kai ba saboda akwai a hakam a nan to wannan aya ibn kasir ya ce ga abin da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani a kanta kafin mu shiga akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani dangane da shi idda ɗin kun gane ko idda ta takaba kenan idda ta wato mutuwar miji kun gane ko tare da takaba Uh, an karɓo hadisi daga ummul mu'minin ummu habiba zainab bintu jahash kun gane ko take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la hillu limra'atin baya halatta ga wata mace tu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ta yi imani da Allah da ranar lahira kun gane ko an tuhadda ala mayyitin ta yi wato ta kaba ga wani mutum ta yi zaman jimami ta ƙi tsafta ta ƙi kwalliya kun gane ko ta zauna tana jimami fauka salatin sama da kwana uku bai halatta ga macen da ta imani ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba da kuma ranar lahira ko da yake a yadda ya zo a hadisin tu'minu billahi wal yawmil akhir bai halatta ga wata mace da ta imani da Allah da kuma ranar lahira ta zauna zaman wato ta kaba kun gane ko saboda wani mamaci nata da ya rasu sama da kwana uku kenan an ba wa mata dama idan mahaifin mace ya rasu kun gane ko wata baiwa Allah babanta ya rasu wanta ya rasu ƙananta ya rasu wani babban ɗanta ya rasu ya babu laifi an ba ta dama ta yi zaman takaba wato tsawon kwana uku ba za ta yi sa turare ba ba za ta yi wanka da sabulu mai kamshi ba ba za ta yi kwalliya ba tsawon kwana uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to iya kwana uku aka ba su amma illa ala zaujin sai dai mijinta shine ya halatta ko ya zama wajibi ta yi shi sama da kwana uku har ya kai wata hudu da kwana goma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce arba'ata ashhurin wa ashara shi dangane da mijinta za ta yi wata hudu da kwana goma wannan hadisi yana cikin sahihaini sahih bukhari da muslim sannan akwai hadisin ummu salama ita ma kwatankwacin wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam duka dai suna nuna cewa mace ba ta yi shi yasa ummu habiba a wato da abu sufiyan mahaifinta ya rasu ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin da mahaifinta ya rasu mun gane ko abu sufiyan da aka zo aka bata labari sai ta yi ta kwana uku ya zo ya wuce sai ta sa a kawo mata hoda mun san hoda ko wata yar ƙasa da ake take dan canza yanayin fuska ta dan yi kala mace ta ƙara haske sai ta ce a kawo mata a kwaba ta shafa ta ce ni ba ni da bukatar wannan ba na bukatuwa da in shafa hoda amma na yi haka ne saboda abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce bai halatta ga mace ta yi zaman jimami ba ta yi zaman takaba ga wani namiji ba mijinta ba tsohon kwana uku tun da yanzu kwana uku ya shuɗe to bari in yi abin da yake nuna na bar wannan jimamin kun gane ko ta fita daga wannan takaba tun da ba mijinta take yi wa ba wannan kenan to yanzu sai mu koma a hakam mala ya kawo a hakam guda biyar zuwa hudu zuwa biyar dangane da wannan mas'ala ya fara da mas'alar ita wannan aya a aya ta cikin suratul baqara wannan wacce muka karanta wallazina yutawaffawna minkum ko wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara to akwai aya da zamu zo mu karanta nan gaba to ita tana nuna akasin wannan aya da muka karanta ita ce wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihinna eh afwan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj wa'anda suka mutu suka ban matayensu daga cikinku kun gane ko to ana musu wasiya da su matan ana musu wasiya su zauna zaman idda da takaba tsawon shekara guda kun gane ko wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj kenan za su zauna ba tare da sun fita daga gidajensu ba to wannan aya kaga ta taso ta sha wannan ayar da ta fara zuwa sai malamai suka yi rabu gida biyu to ya a asali a nasakh a aya ta zo ta shafe aya dole wacce za ta zo a baya ita ce take shafe wacce ta gabata to ya ake wannan aya ita ce wacce ta shafe wacce ta gabace ta sai suka ce a tsarin musahafi ne yake haka amma waccan aya wacce ba mu zo ta ba ita ta fara sauka wannan ayar da ta zo a farko ita ta zo a ƙarshe kun gane amma a tsari na jerin ayoyin ne aka zo a haka amma ita ce ta zo a ƙarshe domin dole wanda zai shafe zo a ƙarshe kun gane ko to yanzu ayan nan kenan ta, ta zamto mansukhatun ita ce ta shafe waccan aya wannan wacce za mu zo kanta wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj sanan sai ita ce za ta zama nasikha kun gane ko wacce aka shafe wannan kuma wacce muka karanta ita ce mansukh ita ce ita ce nasikha wannan kuma wacce za mu zo kanta ita ce mansukha wacce aka shafe ko ba haka ba to wannan ɗaya daga cikin maganganun malamai wasu suka ce a'a ayar ba na wato ba shafe ta aka yi ba in gane ita waccan da aka ba ita wacce aka ce su zauna kada su fita tsawon shekara guda wannan da ta ce tsawon wata hudu da kwana goma ba shafe ta ta ba wai irin yadda aka wai wannan ta mata rage mata ƙarfi ta yi kun gane ko suka ce wannan ayar inna ma huwa nuqsanun min hauli kasalatin musafiri suka ce wannan wato wato wani ragowa aka samu wani sauƙi ne Allah ya kawo kamar yadda aka ce mai yin balaguro ya yi wato raka'a biyu a sallar da ake yi mai raka'a hudu kamar magariba afwan kamar a zuhun la'asar isha ai kagar ko i guda hudu ne to aka ce wanda yake halin balaguro ya yi su biyu sai suka ce to kamar wannan ne amma malamai ba su karɓi wannan ba ai shi ma nasar Allah damun bayan abu sai da hikima duk aya in ta zo nasakh ya zo wato shafe wani hukunci ya kawo wani hukunci dama akwai sauki a ciki in gane ko yanzu an samu sauki mata sun samu sauki maimakon su shekara guda a gida suna ta kaba suna idda suna ta kaba sai Allah ya ce to yanzu wata hudu da kwana goma ya isa in gane ko Allah ya kawo musu sauki wannan ita ce mas'ala ta farko da ya kamata mu ɗauka a cikin wannan sai mu je mas'ala ta biyu mala ya ce ma hiya al'iddatul hamil almutawaffa an zawjiha ko anha zawjaha ita ma mun tattauna mas'alar sai dai abin da zamu ƙara kamar yadda muka ce jumhur sun tafi akan cewa iddar mace mai ciki ita daga ta haihu ne kun gane ko ko da ba ta kai wata hudu da kwana goma ba ko da a ranar da mijin ya mutu ne yau a ce mace ta wato mijinta ya mutu tana da tsohon ciki ya rasu da safe sai ta haihu da yaushe da marace to shi kenan ta fita daga idda iddata ta ƙare wannan Allah ya sauƙaƙa mata to amma aliyu bin abi talib da abdullahi dan abbas su sun tafi akan cewa ita hamila za ta yi amfani ne da abadul ajlaini wai lokacin da ya fi nisa misali yanzu tana da ciki wata biyu mijin ya mutu ngai yanzu mai ciki wata biyu ai zai wahala afuwar mu ɗauka wata ɗaya tana da ciki wata ɗaya mijin ya rasu ai zai wahala mace dai da ciki wata biyar ta haihu ko ba a samu ko ba haka ba sai dai bari to yanzu suka ce sai ta ɗauki wanda ya fi nisa ga mai ciki wata ɗaya menene ya fi nisa shine ta haihu wajen wata tara to suka ce sai dai ta ɗauki abin da ya fi nisa yanzu misali tana da tsohon ciki sai ya rasu in gane ko yanzu za ta iya haihuwa a wannan watan ko a kwana goma ma 'yan kai kaga wata hudu za su yi mata saura to suka ce nan ma sai ta ɗauki mai wata hudu in ta haihu bayan kwana goma katta ce ta gama idan ta ƙara wata hudun su haka suka tafi a kai in ko ta abin nan ta riga ta abin nan lokacin ya raba kun gane ko kamar ta samu wata biyar ko shida kun gane ko to gamar suka ce to idan ta haihu kaga wannan dan kwanakin da ta ci abin da ya fi wannan kwanakin sai suka ce dai ta ɗauki abin da ya fi nisa tsakanin tsayawa ta wata hudar kwana goma shi zai fi yawa ko kuma lokacin haihuwarta ne zai fi tsayi to sai ta ɗauki abin da ya fi tsayi wannan amma duka su ma ba a saka mashi ba musamman shi abdullahi dan abbas ya yi taraju'i saboda hadisin da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa mace mai ciki tana kammala iddata ne wato da haihuwarta mun gane ko idan ta haihu ta fita daga idda ta kammala wannan takaba wannan shi ma abin da kuma jumhur sun tafi akan wato ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ulatul ahmal ajluhunna an yad'ana hamlahun suka ce fa hadhihi amma wannan aya ta game duka fil mutallaqati ga wacce aka saki idan tana daga ciki ita ma iddar ta dai ta haife wal mutawaffa anha zawjaha da wacce mijinta ya mutu ya batta mun gane ko duka Allah ya sanya wa qad ja'ala Allahu iddata fihinna bi wad'il hamli hakika Allah ya sanya iddar su da sauke cikin su wato idan sun haife ciki to shikenan sannan suka kawo maganganu wanda hankali zai dauka suka shi kansa Sheikh Ali Sabuni yace والصحيح ذلك أن الصحابة أفتوا بحديث سبيعة كما هو قول أهل العلم قائبة yace kuma magana mafi inganci shine abin da sahabbai mafi yawa suka dinga fatawa da shi akan hadisin subai'a wanda kuma shine ahlul ilmi suka suka tafi akan wannan magana qa'ibatan ga baki ɗayansu ai qa'ibatan jami'atan ko jami'an wannan shine magana mafi inganci kenan mace mai ciki an cire ta ita za ta yi iddatta ne tare da wato takabata da haife cikinta al-hukm thalis ma huwa al-ihdad to wannan shine nake so mu yi bayani a kansa me ake nufi da wato takaba ma huwa al-ihdad me ake nufi da takaba wa kam tahiddu al-mar'ata ala zaujiha kuma nawa ne kwanakin da mace za ta yi ta kaba ga mijinta abin da ya sa na ce a nan ne za mu dajiya mu tsaya domin da yawa a nan ne ake sako al'adu munana wajen ta kaba wata in za ta shiga ta kaba sai an yi biki sai an zo bikin shigar da ita ta kaba ko ba haka ake yi ba a bata wasu karatuttuka masu wahalayi a ɗauko wuka a bata a ce ta sa a ƙarƙashin fulanta ko ba haka ba wai mijin zai dinga zuwan mata a fatalwa in ta gan shi sai ta ƙara kashe shi ka ji wani abu kenan bata damu da bata damu da mijin ba a maimakon in kin gan shi ya zo ki ce to masha Allah mai gida ka dawo sai ka ki tai mai marhabin lale ko ba haka ba to sai a ce ta ɗauki wuka ta sa a ƙarƙashin matashin kanta ta ajiye ko ba haka ba a bata wasu zikirruka waɗanda ba su tabbata ba a sunna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba su da asali a ba ta waɗansu abubuwa jiko da wasu abubuwa ta ɗaɗɗaura a ce a'a ta dinga zama da dauɗa wanka ma tana jin dauɗa tana cizonta a ce ba ta yin wanka ta zauma a ƙazama a ce sai baƙaƙen kaya duka ba ma anzalallahu biha su ba Allah bai saukar da haka ba ba a ce ba Allah baya tsanantawa al'ummarsa gane ko abin da ake nufi da takaba gashi malamai sun yi bayani mala ya ce abin da ake nufi da takaba shine kamar yadda ya ce za mu zo mu karanta duka malamai sun yi bayanin da ake nufi mala ya ce a farko dai aujabat shari'atul garra'i wato shari'a mai haske faraƙal ta wajabta wato an ta hidda almar'atu ala zaujiha an ta hidda almar'atu ala zaujiha almutawaffa wato mace ta yi ta yi afwan an ta hidda ta yi takaba ga mijinta wanda ya mutu in gane ko tsawon wato kwanakin da aka ce ta yi idda nawa ne kwanakin aka ce ta yi idda shi ne wata hudu da kwana goma to wannan watannin guda hudu da kwana goma su ne kwanakin kuma da ba za ta yi sa turare ba ba za ta sa lalle ba ba za ta yi kitso ba ba za ta sa tufafi na daukan hankali ba kun gane ko duk wani abu da zai ja hankali namiji ba za ta yi shi ba amma ba a ce ba za ta yi wanka ba idan lokacin zafi ne ma in ya kama sai ta watsa ruwa so fiye da guda za ta yi duka wannan ba abin da dai ba a so wato ta kauce ma abinda ba a so ta aikata shine ta dinga amfani da wani turare ko sabulu mai kanshi amma za ta yi amfani da duk abinda wato ya kamata ta gusar da datti gane ko za ta yanke akaifa duk ba a hana ta ba gane ko za ta yi wanka to shine mala ya ce shine arba'ata ashhurin wa ashara shine dai kwanakin idda su ne kwanakin ta kaba sannan mala ya ce wa ya juzu laha an ta hidda ala ƙaridiha almayyutu salasa ayyam kuma ya halatta in wani ɗan uwanta na kusa da ita babanta ko wanta ko ɗanta ko ƙaninta ya mutu ya halatta ta yi masa takaba tsawon kwanaki uku wannan mun gabatar da shi amma wa ya harimu alaiha an ta hidda alaihi fauka zalika amma ya haramta a gare ta ta yi masa takaba sama da kwana uku lamma ruya fi lima ruya fi sahihaini saboda abin da aka rawaito a cikin sahihu bukhari da sahih muslim daga hadisin zainab bintu ummu salama daga zainab wannan yace lamma qalat lamma dakaltu ala ummu habiba yayin da na shigo gurin ummu habiba ita ce bintu abi sufyan ko yar abu sufyan hina tufiya abu sufyan yayin da abu sufyan ya wuta ce abuha babanta in gane ko sai ta kira da a zo mata da hoda ko ba haka ba wanda yake sufra mun gane ko mai fatsi-fatsi wanda yake ba da kalar ɗorawa ɗorawa mun gane ko ta shafa ta ce ta yi haka ne ta ce sun maƙult sannan sai ta ce sun maƙala sannan ta ce wallahi mali bitsibin min hajatin ni wallahi ba na wani buƙatar wannan abu da na nema in sa na turare ko na wannan hoda mun gane ko غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر wato ba dan naji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yana kan mumbari ba yana cewa la yahillu imra'atin la yahillu imra'atin bai halatta ga wata mace tu'minu billahi wal yawmil akhir da ta imani da Allah da ranar lahira wato an tahidda ala mayyitin fawqa salatin illa ala zawji illa ala zawjin arba'ata ashurin wa ashara sai dai akan mijinta wato ta yi wato idda da ta kaba tsohon kwanaki ko watanni hudu da kwana goma abinda mala ya ce ma'anar idda kun gane ko ya ce wal ihdadu huwa tarku zina abinda ake cewa ta kaba kun gane ko abinda ake cewa ta kaba shine tarku zina barin ado kun gane ko wata tsayib da sa turare wal khisab da yin kunshi yin lalle wata arud da bijirar da kai kun gane ko kanu ta yi wani abu da an zari khatibin da zai ja hankalin manema aure kun gane ko wa huwa inna ma wajaba ala zaujin wafa'an lizauji kadai ya wajaba ga zauja mata ta yi wannan abin da ake cewa cikon alkawari ko me ake cewa ta nuna wato ita yan alkawari ce wato ta yi jimamin rashinsa har tsawon wa'annan watanni guda hudu da kwana goma shine ta yi ta cika alkawarinta ga mijinta malam ya kawo maganganu da yawa na malamai ce sai ya kawo ya ce falaya suhu shar'an wala adaban baya halatta a shari'a baya ingantuwa a shari'a wala adaban ko aladabi mun gane ko an tansa zalika mace ta mance zamantakewarta da mijinta wanda suka yi cikin farin ciki da zamantakewa na daɗi kawai yana mutuwa ta je ta yi aure ta shiga sha'aninta kamar yadda yanzu haka yake faruwa wata har ma randebu take ɗauka tun kan ya mutu in ta ga yana rashin lafiya ko ba haka ba ta ga yana rashin lafiya ta ce to fa ka shirya ya kusa tafiya haka matan suke ta ga wani ɗan yaro matashi ta ce to ka shirya ya kusa tafiya zai ban mana wannan gida da ya gina bai taimaka ma addini ba ya gina mata katon gida wanda za ta rayu tare da wani ƙato tunda me nasa na ce ƙato tunda ana neman auren tun kafin ma ya mutu shi ba fa a cikin idda ba ne a'a kafin ya tafi lahira ake yin alkawari in ya tafi a shirya me kake zaton wannan matar za ta iya barin idda ta ƙare eh a bar shi ma ta bari idda ta ƙare saboda kwanakin amma za a ta neman auren a cikin me idda wanda a ƙa'ida duk auren da aka nemi shi a idda a cikin idda to bai halatta aka gano an raba su har abada har abada tunda suna sane ba za su auri junansu ba in an raba su musamman an ɗaura auren a cikin idda har abada haramun ne Allah ya mana tsari amin mala ya ce wa qad kanat imra'atun tahiddu ala zawjiha haulan kamilan da ko ya kasance mace tana yin idda da zaman ta kaba shekara guda cikakke haka aka tsara a musulunci za ta yi bakin ciki ta zauna zaman jira har shekara fa nasakha fa nasakha Allahu zalika sai Allah ya shafe hakan waja'ala arba'ata ashurin wa ashara sai sanya wata hudu da kwana goma domin sauki da rangwami ga wato mata su ma su wato su gane wato su Allah subhanahu wata'ala sauƙaƙa musu mala ya ce wa qadistan baba ba'dul ulama wujubul ihdad haƙiƙa malamai sun yi istinbadi sun tsago hukuncin cewa suka gano yin zaman takaban nan wajibi ne a ƙarƙashin wannan gaba ta aya da Allah ya ce fa'iza balagna ajalahunna idan kwanakin iddarsu ya ƙare fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna babu laifi gare ku ku waliyan waɗannan mata dangane da abin da matan za su je su aikata na kwalliya da zina da yin abin da za su iya jawo hankalin waɗansu ma'aurata waɗansu wanda suke son su neme su aure kun gane ko wannan yasa sai aka gane cewa takaba wajibi ne ko da wani zai gan cewa ai idda ce wajibi a hadda rashin kwalliyar wajibi ne kun gane ko a dangane da wacce mijinta wato ya mutu to anan akwai abin da malamai suka ce to dangane da macen da ita mijinta bai mutu ba amma an mata saki uku yaya to suka ce ita wannan ba za a ce ba zaman taka ba za ta ba abu ɗaya ne wadda matsalar tana nan gaba za mu zo kanta ita za a yi ƙiyasin wajen ta'arid mun gane ko zuwa a yi jirwaye ne kamar wanka wajen nemanta lokacin da take idda domin mijinta wancan ba zai iya komar da ita ba sai me ta auri wani miji daban ko ba haka ba ita za mu zo kanta suka ce to za a yi ƙiyasinta da ayat da Allah yake cewa fala junaha alaikum fi ma arrattum min khidbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum to wannan kenan malam yace mace ba za ta yi kwalliya ba wato an haramta mata haka kuma hakan istinbadin nan da malamai suka yi yace huwa istinbadu hasnun daqiqun yana da kyau kuma yayi banƙayi wa qala ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi da takaba shine al-ihdad yakunu bit-tarabbus an an azwaj wan nikah khassa mala yace wa huwa da'if wai shi ihdad wato me ake cewa takaba wai shine kawai a yi zaman jira na wata hudun nan da kwana goma kawai kada a yi aure amma za ta iya yin kwalliyarta ta shafa turarenta ta yi waye malaci kawai dan ba za ta yi zaman jira ba za ta yi aure ba wannan ya ce magana ce mai rauni dole ne ta guji duk wani abu da zai ja hankali na turare na kunshi na sanya wato tufafi masu jan hankali duka za ta bari kamar yadda ibn kasir ya kai faɗa yake cewa wal ihdadu huwa ibaratun an tarki zinatu min at-tatayyuri wa lubis ma yad'uha ila azwajin min thiyabin wa hulliyin ya ce shi wato takaba shi ne ibara ce wani abu ne wanda yake nuna barin wato kwalliya da sanya turare da sanya tufan da zai jawo hankalin wato maza wanda suke son su aure mace su kai zuwa gare ta na sanya tufafi wa hulliyin da abin ado irin zobunan nan na, na zinare da mata ke sa da wata sarka duk ba za ta sa ba shine hulli kun gane ko zobuna da sarakuna da ɗan kunne wannan na zinare duka ba za ta sa su ba wa gairi zalika da waɗansu waɗannan dole ne ta yi jira ta yi haƙuri wato saboda mutuwar mijinta malam ya ce ibn kasir bai ƙyale haka ba ya ce wa huwa wajibin fi iddatul wafati ƙaulan wahidan ita ta kaba wajibi ne ga macen da take idda ta rasuwar miji magana wacce take guda ɗaya babu wata wacce za a ɗauka ba ita ba. Kun gane ko? Ya ce, wala ya jibu fi iddati raji'iyya baya waje ba wato yin ta kaba ga macen da mijinta ya sake ta saki ɗaya ko saki biyu kun gane ko babu wannan ƙaunar wahidan ya ce shi ma magana wacce take guda mala ya ce wahal ya jibu fi iddatul ba'ina shinto zai wajaba ga wacce an mata saki uku mala ya ce fihi ƙaunar wa ya jibu ihdadu ala jami'i zaujatil mutawaffa an hunna zaujahunna azwajuhunna yana wajaba yin takaba ga dukkanin macen da dukkanin matan da mazajen suka mutu suka bar su sawa'un wannan macen da mijinta ya batta fi zalika a cikin sha'anin yin idda da takaba saghiratun yarinya ce karama wal ya'isatu ko kuma ce ce babba wacce ta kai ta daina ganin jini wal hurra ko kuma mace ce wacce take ya ba baiwa ba wal'amma ko kuma baiwa ce wal muslima ko mace ce wacce take musulma wal kafiratu ko kafira dukkan su wa'annan idan mazajen su suka mutu wajibi ne su yi su yi zaman idda da takaba saboda ne li'umumil aya saboda gamewar aya gabaki daya ta game dukkan yanan mace koda karama ce koda babba ce ta tsufa da tsohuwa da yarinya karama da musulma da kafira da baiwa dukkaninsu wajibi ne su yi zaman idda idan mazajensu sun mutu da tare da kuma mai takaba kai ita tsohuwa ta ce to ni tsohuwa ko na yi kwalla mai zai mun amfani aka ce kar ta yi kada yarinya karama ta ga ita yar karama ce aka ce ita ma ta yi zaman wato idda da takaba dangane da mijinta ya mutu ya batta haka nan baiwa haka nan musulma haka nan kafir sai hukunci na ƙarshe limaza shuri'at til'iddatu alal mar'a saboda me aka shar'anta idda ga mace zakara ulama li hikmati mashru'iyyati al'iddati wujuhan adida wato malamai sun ambaci wato abubuwan da yasa aka wajabta yin takaba da idda idda da takaba wato fuskoki da yawa malam ya kawo su ya ce ma'arifatu bara'atul rahimi hatta la takhlitul ansabu ba'du ba'daha ba'da dan a san a tsawon wata hudun nan da kwana goma za a samu tsarkin mahaifa idan ma mace tana dauke da ciki zai bayyana ko ba haka ba a tsawon wata hudu da kwana goma domin kar ta tafi ta yi aure a wani gida ta je da cikin wani gida wani gida sai ya zamto menene ya cakudu kun gane ko sai ya zamto sai ya zamto wato al'ansam kun gane ko wato nasaba ta cakudu na wani gida zuwa wani gida hakanan litta'abbudu imtithal li'awamirin lahi azza wa jal an shar'anta yin takaba da idda da yin takaba saboda yin biyayya ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala kun gane ko sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wato takaba don ya zamto izharul huzn wato ya bayyana bakin ciki na mace dangane da mijinta don a gane ta mutunta shi ta karrama shi da wannan jimami da ta zauna na bakin ciki na wasu kwanaki hakanan ta hayatul fursati lizaujaini kun gane ko fi talaqi لعداد الحياة الزوجية عن طريق المراجعة an sanya yin idda don ma'aurata su gane su yi muraja a kansu su shirya su gani cewa idan ba wato masu mutuwa ba ce shin saki ne an shar'anta a yi idda don mata da miji su shirya su gani za su iya gyara zamantakewarsu su dawo ko ba za su iya dawowa ba wannan idan ya kasance saki ne ba mutuwa ba ke wannan kenan shi ne dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya hikima a cikin abin da ya shafi idda da kuma takaba wato kunga akwai hikima to Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan duk abin da kaga Allah ya yi wato ya tsara shi a cikin lamura na matsamantakewa za ka ga akwai hikima a ciki wannan kenan a takaice dangane da idda tare da takaba. alaramma Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da yi mana bayani dangane da zamantakiya wace wala junaha ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما فيه أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم نعم الله سبحانه وتعالى يتقبل الشيوى ولا جناح عليكم باب لي في أكنكو ku mazaje kenan fi ma arrattum bihi min khidbatin nisa cikin abin da za ku dinga bujirowa da shi na neman mata wajen neman na aure ake nufi nema na aure kun gane ko cikin neman auren matan da mazajensu suka mutu suka bar su me ake nufi da arrattun fi ma arrattun min khidibatin nisa shine wato kaikaitowa ko ka ce jirwaye ne kamar wanka ka zo gurin macen da mijinta ya mutu tana zaman idda da ta gaba kana cewa kai ya kamata duk mutumin da ya kamata ya je ya aure ya samu mata wacce take tana da imani kamar ki tana da hankali da mutunci kaga da ya nuna mata kai tsaye ita yake so a ita zai yana mata kaga wannan jirwa yana mai kama wanka wasu suka ce a'a ya ɗauki kyauta ta musamman ya bata ko kuma ya ɗauki kyauta ta musamman ya bawa wato ɗanta mun gane ko suka ce yin kyauta ga ɗan zawara mun gane ko suka ce uwarsa ake so wato akwai wata wani saƙo da ake kaiwa mun gane ko da dai wasu abubuwa ko kuma ya ce mata idan Allah ya kai mu lokacin da kika gama idda da Allah ko kin sanar da ni kenan ki bani labari duka wannan wala junaha alaikum fi ma arrattum babu laifi gare ku cikin abin da za ku yi a kaikaice mun gane ko ko kuma jirwaye ne kamar wanka kai bai baka fito kai tsaye ka ce to in kin gama idda fa ina nan ina jira amma kana kawo mata wasu maganganu waɗanda suke nuna ishara ce ga kana muradi mun gane ko duka wannan Allah subhanahu wata'ala yayi sauki shine wala junaha alaikum fi ma arrattum bihi min khidbatin nisa' babu laifi gare ku ku maza fi ma arrattum cikin abin da kuke kaikaitowa ko kuke yin shi na jurwaye ne kamar wanka min khidbatin nisa cikin neman auren wato mata da mazajensu suka mutu suka bar su lokacin da suke zaman idda suke zaman idda tare da wato takaba Allah subhanahu wataala ya ce au aknantum fi anfusikum ko kuma abin da kuka ɓoye a cikin zukatanku ga dole ne mutumin da in kana son abu babu yadda ka iya ka hana zuciyarka ta so mace ce mijinta ya mutu amma a zuciyarka kai ka kwalla farai kana so to kaga idan idan aka ce Allah zai kama mu da abin da zuciyarmu take karkata zuwa gare shi amin shiga to Allah subhanahu wataala da yake gafurur rahim har aka baka ma damar ka je ka yi jurwaye mai kamar wanka ballantana abin da kuma ka boye a zuciyarka shine au akanantum fi anfusikum ko kuma abin da kuka ɓoye a cikin zukatanku kenan na wato kuka ɓoye na soyayyar da kuke kana jiran kai baka gaya kuwa ba baka ma je kai jirwaye mai kama wankan ba kana je jira kana Allah ya kai mu ranar da wato wancan za ta gama idda da ta kaba in je in nemi aurenta Allah ya san kana da wannan niyyar shi yasa Allah ya ce to au akanantum fi anfusikum ko kuma abin da kuka boye a cikin zukatanku kenan Allah subhanahu wa ta'ala eh, shi yasa malam ma'ana ya ce min qasdin nikah wato na abin da kuke niyya na auren su kenan kun gane ko shine au akanantum fi anfusikum Allah ya ce alima Allah Allah ya sani annakum lalle ku satadhkurunahunna za ku dinga ambatan su waɗannan mata wanda aka mutu aka bar su ta hanyar wato tattaunawa tsakaninku don zo in ce liman ya kamata matan nan da aka mutu aka bari mu yi wa wane magana mu ce ya aure ta ya kamata an batta da ya'ya don a kula da ya'ya ko kuma a cikin dangi an mutu an bar wata za a ce to kaga wane da ya mutu ya kamata ka a ban matarsa haka a aure ta Allah ya san za ku dinga tattauna waɗannan matsalolin shi yasa sai ya muku rangon ko kuma kun ba ku tattauna su a fili ba amma kun bar su a cikin zukatanku shine Allah ya ce to alima alima Allahu annakum satadhkurunahunna Allah ya san cewa za ku dinga ambaton haka kun gane ko ta hanyar cewa a ba wani shawara ya aura ko ba haka ba to shi yasa sai Allah ya sauƙaƙa muku wannan zancen na zuci ko shawarwari ba a gabanta ba ba tare da an ji an bayyana mata neman aurenta ba lokacin da take idda ko ta kaba to wannan babu laifi Allah ya ce to abin da dai ba a so ba a yadda ku yi ba walakin sai dai la tuwa'iduhunna kada ku je ku ɗauki alkawari ku ɗauki randebu da su kun gane ko ku yi musu alkawari la tuwa'iduhunna sirran kada ku yi alkawari da su a ɓoye ka ce to kin ga kakki gaya kowa idan Allah ya sa kin ƙare ina nan wasu ka ce walakin la tuwa'iduhunna sirran sai da kada ku ɗauki alkawari da su a ɓoye kada ku je ku neme su nema na alfasha duka zai iya ɗauka tunda aka hana neman aure ma to ina ga alfasha mun babu aula mun gane ko kada ku je ku nemi auren su a ɓoye shine walakin la tuwa'iduhunna sirran kada ku je ku dinga neman su wato a ɓoye a sirrance in ma kun sirrinta Allah subhanahu wa ta'ala ya san sirrin ya san abin da yake cikin zuciya ma Allah ya sani ballantana abin da za ku je ku sirranta Allah ya ce illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai ku faɗi magana wacce take sananniya a shari'a gane ko illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai magana da kuka faɗa wacce take sananniya a shari'a wacce magana ce sananniya a shari'a shine at-ta'rid din da aka faɗa wala junaha alaikum fima arradtum ita ce qawla an taqulu qawlan ma'rufa sai dai abin da ku faɗa abin da yake sananniya a shari'a shari'a wato shine ka yi mata jurwaye mai kamar wanka ka ce in kin gama wato in kin gama idda kina iya ki sannan mun ko kuma ga wata kyauta ka je ka bata ko ka yi mata ko ka dinga yaban halayyarta ka san mace dai in ta ji kana yaban halayyarta ka san akwai wato lauje cikin naɗi ko ba haka ba wannan yana nuna cewa kana jiran ta ƙare idda to wannan shine Allah ya ba ku dama kawai illa an ta ƙulu ƙaulan ma'arufa sai dai ku faɗi magana wacce take sananniya a shari'a wala ta'zimu uqdatan nikah amma kada ku ɗauki niyyan ƙulla aure musamman akwai wanda yake gaggaya ce to ai sora kwana goma sora sati ɗaya kwana bakwai ki gama idda mun gane ko to wala ta azumu uku da tunnika kada ku yi azama ku ɗau niyya ta ƙulla aure ba su gama idda ba mun gane ko kada ku ɗauki wannan niyya wala ta azumu wala ta azumu uku da nikaha nikahi hatta ya bulugha alkitabu ajala har sai wato ajali ya kai har sai lokaci ya kai har sai wata hudu da kwana goma ya cika kada ka ce yau gashi wata hudu saura kwana goma ka ce a babu komai a fara maganar aure nawa zan baki sadaki harka ta lalace in gane ko shi yasa Allah subhanahu wataala ce wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha alkitabu ajala kada ku yi niyya kulla aure har sai lokaci ya kai har sai lokacin da littafi ya ce lokacin ya yi yaushe ne littafi ya ce lokaci ya yi alkur'ani shi ne ne shi ne wata hudu da kwana goma kaga duka wannan allah yana kare wato al'ada wacce take mai kyau ko a al- hankalce ka san wannan abin ya kamata ballantana a shari'ance ko ba haka ba no
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa'alamu ku sani annallaha lalle Allah ya alamu ma fi anfusikum ya san abin da ke cikin zukatanku fahzaru to ku kiyaye Allah tunda dai Allah ya san abin da ke cikin zukatanku to ku kiyaye shi har Allah da kansa ya ce a kiyaye shi to lalle a kiyaye Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce fahzaru ku kiyaye Allah wa'lamu ku sani anna Allah ghafurun halim Allah mai gafara ne kuma mai juriya ne duk abin da kuke aikatawa duk abin da muke aikatawa na ba daidai ba Allah ya san da shi correct amma kuma Allah yana kyale mu idan Allah ya kyale mu abu ɗaya cikin biyu ne ko dai Allah ya kyale mu ya ba mu daman me mu tuba mu dawo zuwa ga Allah kaga wannan rangon ne da sauki na ubangiji ko kuma Allah ya kyale mu dan ya mana talala dan ya ƙara tara mana laifuffukan mu mu je da cikakken laifi Allah ya mana tsari amin to kaga wannan shine abin da ake ji masu kaga duka mutane a dangane da abin da ya shafa aure suna wasa da shi akwai macen da aka samu ma auren ma biyu take da shi la haula wala quwwata tana aure da wani mijin kuma tana aure da wani illa
akwai namijin da yake zuwa yake neman mata aure ya san mata aure wani ya neme ta ta hanyar fasikanci to ai shi ma neman auren fasikanci ne aure cikin aure Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin ma- muharramatun minan nisa wal muhsanatun minan nisa'i illa ma malakat aymanukum cikin suratul nisa daga cikin matan da Allah ya haramta a aura akwai matayen da suke cikin igiya aure bai halatta ba matar da mijinta ma ya sake ta kafin ta ƙara idda Allah subhanahu wata'ala bai baka damar ka nemi aurenta ba saboda tana nan akan wato isma ta mijinta wannan wanda ya sake ta in dai ba saki bane wanda yake guda uku saki na uku ba in dai saki ɗaya ko biyu ne shi ke da damar وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا mazajensu wanda suka sace su su suke da haƙƙi kaga har yanzu Allah ya kira su mazajensu su suke da haƙƙin su dawo da su gidan aure in sun yi niyyar hakan bai halatta ka nemi auren su ba an ce ta an sake ta kuma saki ya tabbata aka ce kakka nemi aurenta to ga matar da mijinta ya mutu mutum ya je yana neman aurenta ba ta ƙare idda ba ko kuma kan mijin ma ya mutu yana cikin r- rashin lafiya ta ajali tana yin randebu da wani cewa ka shirya komai ya daidaita ya gina mana gida gashi nan ka zo mu sha shagalin mu mu- mu shaƙata duka ana yin wannan to ku duba Allah dai yana ta zubo masail yana ta warware su cikin sauki amma a yau waɗannan matsaloli sai ka ce kamar babu su a cikin littafin Allah in ka ji wata kwama calar da za a dabko maka a cikin tambayoyi akan abin da ya shafi aure kamar yadda na taɓa kawo muku wata mata da aka saki sati biyu ta je kuma ta yi auri wani miji kuma bayan ta je ta auri wannan mijin sati biyu da sakinta kuma sai ta dawo wannan miji na farkon tana alaƙa da shi wa yanzu bayan an haihafa wajen shekaru an ɗauki ana yi wai sannan ta zo tana neman fata to wannan da Allah wani irin sauraron ta za su har ka tsaya kana mai neman mata hukunci ka bar ta Allah ya kama ta Allah ya mana tsari abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada amin wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana idan muka zo sati mai zuwa za mu karan- za mu ƙarasa ayoyi guda wato biyu sannan mu shiga cikin ahkam na waɗannan su ma ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da yake daidai ya kare mu aiki da abin da yake na kuskure subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh